wannan sura ne wanda yana bayanin lukman shi ba za a iya ce masa annabi ba ba za kuma a iya ce masa wali ba amma yawa yawan malamai sun taba kan cewa lukmanu ba annabi ba ne wali ne wanda suka taba kan cewa lukmanu annabi ne bai fice mutum biyu ba amma yawa yawa sun taba kan cewa wali ne na Allah to yasa an ka zo kurin sai dai ka ce lukmana idan ka ce masa annabi in ya zama ba annabi ba ka yi da'awar annabta ga wanda ba annabi ba idan kuma ka ce masa ba annabi ba ya zama annabi ka kore annabta ga annabin Allah to kunan sai dai ka ce lukmana radiyallahu anhu shi kenan ko alaihi salam sai ka bar ya haka Allah shi ya sani ko annabi ne ko ba annabi ba sai dai malamai sun ce shi mutum ne mai hikima mutum ne wanda Allah ya riga ya ba yi hikima yana barci Allah ya sanar da yi hikima shi ne waye gari ya dinga faɗan wannan maganganu na hikima kuma sun yi zamani da annabi dauda alaihi salam ya ɗauki ƙarin ilimi da yawa ma a gurin annabi dauda to amma daga cikin hikimominsa da yake gaya ɗansa sarana to insha Allah a cikin wannan sura za ku tarar magana ne na ilimi na hikima dan daga cikin hikimomin yana gaya ɗansa yace ɗana idan yin magana ya zama azurfa yin shiru zinare ne kuma yana cewa ɗana da inda kaga bayan Allah malamai suna karatun Allah ka je ka zauna gurin idan ma kai fasiki ne ramin Allah ya zo da kai zai gama ɗana da inda kaga ana saban Allah kar ka je gurin ka zauna idan kai mutumin kirki ne hukumar Allah ya taya har da kai zai gama ya ce ɗana duk wani abu mai ɗaci a duniya na ɗanɗana na ji amma ban taɓa jin abu mai ɗaci kamar talauci ba ya ce har gunan shanu wannan mai ɗaci na ɗanɗana ya ce amma dai ɗana bai kai talauci ba ya ce ɗana duk wani abu mai nauyi a duniya na ɗaga na ji hatta zundulu bakin kwalli ma na ɗaga na ji amma babu abin da ya kai mummunan makoci nauyi shi ka bar masa gidan ya cuce ka ku zauna ya koya 'ya'yanka mummunan ɗabi'a duk wannan yana daga cikin hikimomin da lukumana yake gaya ɗansa amma an ware littafi guda akan hikimominsa to wannan sura ce mai bayanin shi lukumana ko mun gaya muku matsayinsa wanda ana ƙaulanin annabinsa sun kai kamar su uku shi lukumana wanda muka faɗa shi ne na ɗaya na biyu kuma akwai askandar zurƙar nai ne wasu ce annabi ne wasu ce a'a sarki ne bayan zurƙar nai ne kuma har ila yau to wasu malamai sun yi magana akan kururu kururun nan wasu ce annabi ne wasu ce ba annabi ba ne bawan Allah ne wali ne to wayannan malamai suna jayayya akan sunansa amma ga qur'ani zai ba da labarin shi da kuma na ya Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim تلك آيات الكتاب الحكيم قالوا da nan jaye da mi'ara Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda uku tilka wancanan hazil ayati kun ga wayannan ayoyi ayatul kitab su ayoyi ne na alqur'ani alhakim wanda ake hukumce hukumce bil hikmati wa yarafatu bi ma'ana man huwa an sa ma'anan huwa hudan hudan wa rahmatan lil muslimin hudan shi qur'ani shiriya ne wa rahmatan qur'ani rahama ne ba ga kowa ba lil muslimina ga wanda ya kyautata yake kyakkyawan aiki wa bi qira'ata wa karatun al'amatu baki dai bin nasaba halan min al'ayat al'amil sai mai aiki a cikin sa dan sau da yawa mutum yana karanta qur'ani qur'anin ma yana zagin sa ربما القارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه wani yana karanta Qur'ani Qur'ani yana la'antarsa saboda Allah ya hana baka hannu ba yayi umarni baka bi ba kuma ka dinga karanta yi to duk mai aiki da Qur'ani shi Qur'ani zai amfana allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun allazina sune wa inda Allah yake bayani akan su yuqimuna sallata wanda suka tsaye da sallah yuwaduna ha bi arkaniha wa adabiha sun ba da sallah da rukunansa da ladaban sallah saboda haka sallah ba a yin ta babu malami yadda ake so mutum ya zo mutum maraya duk lokaci ka ware wa kanka lokacin neman ilimin sallah a rayuwa a wuni da kwana kana da awa ashirin da hudu to ya kyautu ka ware kamar minti talatin a ciki kana neman ilimin yadda za ka gyara sallanka in dare ya yi tsakanin magariba da ya kaga wani malami yana ba da ilimi ka ɗauka wayedi da laharar ka je ya koya ma ilimin addini a yi ta yin haka in Allah ya da sai a mutu da imani amma kar a rayuwanka ya zama ba lokacin da kake neman lokacin ilimin gyaran ibada wannan kuma mutum ya yi asara a rayuwa saboda Allah ba a bauta masa babu ilimi sai da ilimi ake bauta wa Allah sallah kuma ba a yin ta babu tambaya dole sai an san farilla an san sunna an san mustahabi a ga yadda za ta gyaru a ga yadda za ta lalace in kana cikin yi in wani abu ya same ka ka sani abu kaza zan yi kabli abu kaza zan yi ba'adi to insha Allah sai ka bauta wa Allah da ilimi shi hadisul kursi abin da ya faɗa yace ta aramni qabla ta abudni fa in lam ta'aramni fa kaifa ta Allah yace ku fara sani na ku bauta mun idan ba ku sanni ba wai ta yaya ma za ku bauta mun ne to yi ne Allah zai yuqimuna sallata wanda sun tsaye da sallah suna yin ta akan sanin hukunci bayanin limusina wa yutuna zakata wanda suke ba da zaka jiya nan mun fada da bayani dogo akan zaka kowa ya ji to saboda haka a yi kokari a dinga ba da zaka wa hum bil akhirati kaga wanda wa'annan su ne ga ranar lahira hum yuqiruna sun sakankace hum din sani a tagiru karfafawa ne masu wannan ne Allah zai ba su sakamako
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah ya ce wa'annan wanda Allah ya siffata su da cewa wato suna kula da sallah da zakka kuma sun yi imani da ranar lahira Allah ya ce alahudan suna kan shirya min rabbihim da gun ubangijin su wa ulaika wa'annan humul muflihuna su ne masu samun babban rabo alfa'izuna masu rabantuwa wa minan nasi man yashtari la wal hadisi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yatakhizuha huzua wa minan nasi wasu daga mutane man yashtari la wal hadisi akwai wanda suke sayan wato yashashen zance ma yula anhu amma ya ani abin da zai shagaltar da abin da ya dame ka lirilla ba da banza ba domin su batar an sabilin layi ga barin tabarkin ubangiji ɗariƙul islam kuma suna sayan yashashen zancen nan ne ba bigayar ilimin ba tare da sani ba shi ne duk garin allah ya waye a kowanda suka lazamta wa kansu dole sai sun sai jarida shi ne yasassan zance kuma inda za ka san abin daga shaidan ne idan yau an buga jarida abuja karfe bakwai in ka je bakwai maiduguri na safe abin da yake nan ya je can da ya aka yi to kuma jarida na yau da zai fito in ma kana amfani da concord to ina gaya ma yawan ya kai qur'ani izu goma dole kuma sai ka karanta shine ya hehen zance kuma sai an saya aƙalla babu babu ya kai ɗari biyu kullum ka lazamta kanka sayan zancen banza shine Allah yake magana in akan rayin sani kake sai ka daina in akan sani kake yi kenan ka sani kowa an kaje motarsa za ga ya liƙa babban mutum ana jan sa mota ya koma baya ba ka ganin sa to jaridan yau zai duba me ake yi maimakon ya bude qur'anin sai karanci ko izu biyu Allah ya ce suna sayan zancen banza wanda bai da amfani kuma ba za a bar takardan ka karanta empty ba akwai hotuna da Allah baya so kaga gawa ne kaga gawa ne an yi labarin kaza yan kwallo sun yi kaza sun yi kaza dole yau da safe zai fito a Maiduguri daga Abuja karfe ɗaya sun karba na gaya ma suna da motocin da bakwai na safe sun kai Maiduguri dole gari ya waye duk Nigeria da karfe tara yayi duk Nigeria an karanta abin da yau aka yi an gama kuma gobe injina sun buga karfe ɗaya na gobe ya fito na jibi ya fito haka za a yi ba za a barka ka huta ba ka ba Allah ba za a bari ba to Allah ya ce ku kula da irin wannan ba ina kai ina siyan zance yashashen zance wanda bai da amfani wasu ma labaran za a kowanda suka ajiye su karanta musu shikenan daga safiya sai ce ya wane ya ce ga abin da ya fito a jaridan yau ga abin da ya fito ga abin da ya fito ga abin da ya fito ana biyan sa albashi amma ba a tunanin me za a je a tara a lahira takarda ne a hannun dama za a baka a hannun hagu za a baka kabarinka ya zai zama su fito da wannan jaridan mana ga qur'ani nan ya kawo bai dame su ba ana gaya ma ga babban labari mai mahimmanci ba za ka taba ji cewa jama'a ba Allah a yi sallah a yi zakka ba babu sai ka duniya to irin wannan kare ya galtar da ku Allah yana nuna muku ba ku koma ku ba Allah shine Allah ya ce bi gairi ilimi ba tare da sai waye take zuwa suna rike ta ala ya tari da siya huzuwa da izgilanci ma zuwa Allah yake ta ulaika wa inna lahum azabun muhin أولئك لهم عذاب مهين duk mutumin da zai je sai zance na duniya wanda ba na Allah ba ba na addini ba zai lazanta a kansa sai ya karanta Allah ya ce da kuma azabun muhinun za mu gama yi da azaba ma bociya walakanci
Mm.
to kaga a duniya ka nema qur'ani kihiya ta kihiyan qur'ani ne in ka nema qur'ani kihiya Allah zai barka Allah ba zai barka ba to yi ne ba ma'anan za a ma azaba in ka tambaya me dalilin azaba kihiyan qur'ani ne din da ake karanta ba a karanta Qur'ani din da ake karanta Qur'ani ba a karanta shi to saboda Allah ya ce a gaya ma abin da kake kaman kaɗan ne ba kaɗan bane azaba ce babba tare da ita duk musulmi ya mai da hankali wai za su tule وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم wai za su tule alai ayatina amma idan za a karanta masa alqur'ani ba shi da lokacin sauraro shine Allah yake ne ba shi da lokacin sauraro walle mun saka biran sai ya juya da baya da baya ya karatu ne to wallahi ma yana da wani uzuri yana da wani mitin shi dai yana da lokacin karanta jarida amma lokacin da zai karanta qur'ani Allah ya ce ba shi da shi ba shi da shi lokacin ya zo na ya karanta qur'ani ba shi da wannan lokaci kuma ita ce lokaci mai amfani ya zabi lokacin cikansa duk ga abin da ba su da amfani wani za su dilale mai wannan idan za mu karanta masa qur'ani Allah ya ce ba ya saurara ba walle sai ya juya musakbiran yana nuna girman kai nawa yanzu ba za ba ku yan marayun nan Allah ya kawo ku je karatun nan kun taba ga wani babba a nan cikin ku babu ba wani kato wani wanda yake wani mai dan mulki mulki wani hakimi ko wani ciyama akwai a cikin ku babu to ba su da lokacin jin qur'ani Mm.
ina Allah ya faɗa mun suna da lokacin yin mitin an zauna kuma tun karfe bakwai ba fitsari za a iya zuwa bakwai na yamma ba za kuma a gaji ba amma lokacin da za a je a ji qur'ani Allah ya ce ba su da hi ba su da wannan lokacin gayi nan ka Allah ya zama kai in kana karanta qur'ani ma kaman bai taba ji ba in ji Allah ka annabi uzune wa qara kaman ka za kunnan zakado ne samaman Allah ya ce kwando ne to Allah ya ce wanda wayannan mutane wanda ba su da lokacin jin Qur'ani a kowane lokaci ana musu wa'azi bayan ya Allah ya ce ba za mu bar su ba suna da sakamako sai mu ji sakamakon su فبشره بعذاب أليم Allah ya ce to albihirin su Allah ya ce ba za mu bari su je lahira ba sai an musu albihir da azaba mai radadi sai Allah ya ce ina wanda ba su da lokacin jin karatun Qur'ani sai Allah ya ce to albihir da me aka ce akwai azaba a gaban ku me yasa aka musu albihir dan a gama bata musu harkar duniyar yi mana an aka ji albihir din an an ce da mutum albihir ai bai mai da hankali sai da suka mai da hankalin jin albihir Allah ya ce to akwai azaba ko bai ji sai su ce ba su ji ba da ba ce albihir ba cewa za su yi ba su ji ba sai da suka mai da hankali Allah ya ce to akwai azaba a duniya dai ya zamanto ba ka da lokacin da me Allah ya ce me Allah ya hana me Allah ya umarni to Allah ya ce ba za a barka ba ka za a ma albihir da azaba mai raɗi tana tafi da kai ko ka nemi lokacin ko kar ka nema ya rage kanka ka cutar in ma amfanuwa ne kanka ne Allah ya gama zartar da hukunci na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم to jama'a ba za mu bar ku haka ba fa ku duba sharhin ku na jalalain ma da muka yi muku maganar jarida ku ga wanda ya fara sayan jarida duk duniya yawwa dan malami ya faɗi magana sai mun gaya muku ga inda abin yake mu walimu wa zakar li bisharar ta hakama bishar albir din da Allah ya musu na azaba gatse aka musu gatse ne bi wa huwa nararubun haris wanda ya fara sayan jarida a duniya nararu ne dan haris kana ya tili hira ta zai je birnin hira abin da yake kai birnin hira na dan harisu ya ce jiru yana zuwa kasuwanci idan ya je birnin hira kasuwanci fa ya shari kutubul akbar al'ajim sai ya je sai jarida shine labaran mutanen gwarawa fara sun yi kaza china sun yi kaza iraki sun yi kaza sai ya sai wannan labaran in ya ɗauko labaran ya zo wani hadisi da ya alal maka sai ya ce da mutanen maka yana ba su labari a fara fa jiya kaza aka yi a china jiya kaza aka yi a rum kaza aka yi a rasha kaza aka yi wannan labarin zai zai faɗa maka shine farkon wanda ya fara sayan jarida duk duniya na rutsan haris wai kula yana cewa inna muhammadin ya hadisu kuma hadisu adam wa samudan manzon Allah yana ba ku labarin adawa da samudawa wa ana uwa hadisun a hadisul farin wa rum ni kuma ina ba ku labarin farisa da rumawa in muhammadu ya ba ku labarin adawa da samudawa to ni kuma ina ba ku labarin farisawa da rumawa shine jarida shi yin alkur'ani ne waye ba da saya na raru dan harisu in ya je kasan hira fa ta wuce ya gama sai da kayansa ya siyo jarida ya zo yana karanta wa mutanen maka to kun ji asalin jarida inda ta fito in za ka yi kai in ba za ka yi ba mun kafa maka hujja ta me yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatul na'im to ba nan baya tsaya ba fa kuma da hankali bari ku ji abin da yake biyo baya wa na huwa hadithukum bi hadithil faris war rum fa yasa balina aji a faris an yi kaza bayan an yi kaza birnin rumawa sun yi kaza sannan kuma a rum an yi kaza sannan a rasha an yi kaza in ya faɗa ku duba sharhin ku bi hadisi wa yatar kuna sima daga nan kuna aka daina sauraron alqur'ani kenan aka dinga zuwa ana sauraron sa shikenan ake daina sauraron alqur'ani kai ya aka yi a faris jiya ya aka yi a rum ya aka yi a china ana tambayan sa da sauraron qur'ani ake da ya fara kawo labaran nan aka bari aka daina sauraron qur'ani aka koma kansa kwa ya ji to shi kenan za abin da qur'ani ya bari shi kenan wanda zai yi yayi ga hujja na an tabbatar kuma ga wanda ya fara yi mu je mm, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم innal ladina amanu ina wanda suka yi imani da Allah ba su da aiki sai sauraron alqur'ani wa amilus salihati ina wanda suka yi ayyuka managarta Allah ya ce lahum a tare da su jannatu na'ima Allah ya ce za mu shiga da su aljanna mai yawan ni'ima ya Allah ya ce خالدين فيها وعد الله حقا idan sun shiga aljanna Allah ya ce babu fita khalidina fiha nan za su kaddara wa dawwama za su kad- ai hali ne muqaddaratun ai muqaddara kuludihim fiha idza dakalwa duk wanda ya ga aljanna ya dawwama kenan har abadan abada wa'adan lahi wannan alƙawari ne na Allah haƙan na gaskiya wa'adahum Allah zalika Allah ya alƙarta wannan wa haqqahu waƙan ya tabbatar da gaskiyarsa wa huwa al-aziz dan shi Allah وهو sarki ne العزيز mabuwayi, الحكيم allazi la yaglibu shay'in babu abin da zai rinjaye da shi fayyamna'ahu wanda zai hana Allah min injazi wa'adihi wanda zai hana yi zartar da alƙawarinsa wa wa'idihi da narko a gare ya alhakimu bani allazi sarkin da la ya rawu shay'in baya ajiye wani abu illa bi mahallihi fi a mahallin sa yake ajiyewa Mm.
خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة Mm.
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allahu akbar Allah ya ce kalaka samawat mu ne muka halarci saman nan bakwai ba tare da wani misali da ya gabata ba bi gairi amadin ba tare da gwafa ba ta rauna haƙari kallonka ka duba gabar yamma kudu arewa inda ka gani haka ne babu ginshiki yau ko masallaci ne ya faɗi sai an sa ginshiki don kada ya lotse amma da yake aiki ne na Allah iya kilomita miliyoyi gayi nan Allah ya ce ba inda muka sa muka tare dan ya faɗo muku ba mu yi ba ba mu yi wannan ba a nan dan a ƙara tsoron Allah ai al'amudu shine ginshiki jam'i ne na imad wa huwa al-izzatu na tahine ginshiki wa huwa sadiqu wannan gaskiya ne bi Allah amad asali ma babu ginshiki asali ma babu to Allah ya ce wannan ya ishe ku ishara wa alqabil ardi rawasiya mu ne muka jefa duwar watsi a bayan ƙasa da ba ƙasa duniyan tana tangal tangal haka jibalan sai Allah ya jefa duwar watsi murtafiyatun masu tsawo tudu menene dalili Allah ta mida bikum kada ta dinga motsawa da ku wa basa fiya kuma Allah ya ce muka daidaita min kulli dabatin dabba kala kala kamar yanzu ma da damunan yayi sai ga kwadi ka rasa inda suke fitowa ga su nan bayan nan ka dinga ganin halattun Allah wanda baka taba sani ba yadda kake rayuwa haka suke rayuwa wani halittar ma ka gani Allah ya rine yi wani kaga ja wani kaga kore kore wani kaga yalo baka zama da abin da Allah ya masa fanci ba Allah ya rine kayansa to ga hinan min kulli dabba dukkanin dabba da Allah ya halatta wa anzalna Allah ya ce muna saukarwa ai bi iljibaju an gaibiya akwai wato waiwaye ga wani abu da ya buya mina sama daga sam ma a ruwa fa an bata na biya da wani ruwa sai mu tsarar da min kulli zaujin kowane irin tsiri karima mai karamci sunfin hasanin idan ruwan ya kai ruwa an guda guda ne sai ga ya fi komai kyau in ka je karangiya malam ka kalle shi kuma sai ga kore shar idan kuma ka ga komayya sai ga shi kuma yayi kore amma kan yayi fari haka Allah yake ciyawa kala kala wanda ka sani ka je ka ga yaryadi shi ma ka ga ya kwanta kore shar a ƙasa Allah yayi kayansa to Allah ya ce kowanne abin sai ya baka mamaki kowanne shuka na Allah zai baka mamaki wannan aiki ne na Allah wani rinansa kore ne wani koren da jajaja wani farfari kowane da irin yadda Allah ya so ya haza haza khalqullah faruni maza khalaqal ladina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin haza wayannan ciyawoyi da muka baku labari da kuma wayannan dabbobi da Allah yake saukar da su da damuna kala kala Allah ya ce a gaya wa mutane har za kalbin laye abu ne wanda Allah ya halatta faruni ku nuna mana ku ba mu labari ya ku mutanen maka ma za ka laƙar labina min duni kun ji abin da Allah ya halatta to sai a nuna mana me kuma gunki ya yi sai mu gani gunki in ji Allah wannan ciyawoyin ni ne korayen nan ni ne bishiyoyin nan ni ne in ji Allah dabbobin nan gaba ɗaya ni ne to kun ji nawa ya to a nuna mana na gunki in ji Allah faruni ma za ka riƙa lalina min duni ina wanda gunki yayi magani in dai Allah ne shi ma magana sa ya Allah ya ce bali zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce ƙarya ne babu an buga ba wanda gunki yayi da da akwai kafiran ba za su riƙe baki ba ku nuna abin da gunki yayi mana babu ba ciya wanda gunki yayi ba ina wani mai rai da gunki ya halitta babu to ina ruwan da gunki ya saukar babu ina inda gunki ya gina wanda baya faduwa babu Allah ya ce ta shi ganan tunda gunki bai yi komai ba a ba Allah bane balli zalimuna su dai kafirai wanda suka kafirce Allah suka zalunci kansu fi dalalin mubin suna cikin bata a bayyane bayyana ishraqin wa antum minhu kuma alhali gahinan kun duba kun duba babu to saboda haka su ma bayi ne irin ku in kun bauta musu kun cutar da kanku ba Allah kuka cuta ba wala qad atayna luqmana al-hikmata an ashkuru lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wala qad haqiqa atayna luqmana al-hikmata Allah ya ji haqiqa mun baiwa luqmana hikima minha al-ilmu mun bayi ilimi wa diyanata da rukun addini wal izabata da dacewa fil qawli cikin zance wa hikimahu kasirata hukumce hukuncen da Allah ya ba hikimomi ga Lukmana suna da yawa masu radon akwai ababen da aka rawaito kana yubta annabi Lukman yana ba da fatawa qabla ba'aza ba'azati dauda kafin aiko annabi dauda wa adraka ba'azati hukuma ya daski lokacin da Allah ya aiko annabi dauda wa kaza anhu ilma ya riki ilimi a gun annabi dauda wata rakar huciya nan ne ma ya bar ba da fatawa da annabin Allah mursali ya zo wa qala bi zalika cikin wannan yana fada ala aka tafi ba zan isu ba idan ka baitu yayin da kai zuwa kila lahu ayin na shar aka ce da yi wannan mutum ne bi kowa sharri qala yace allazi la yubali in yarahu nasu musiyan mutumin da ba ruwansa koda yana sabawa Allah mutane suka ganye bai damu ba ya fi kowa sharri mutumin da yana sabawa Allah ba mutane ma sun ganye to yi bai damu da abin da mutane zai gan shi din ba to labarin lukmanan yana da tsawo amma ga yi nan dai kaɗan daga cikin yadda na gaya muku iftalaba bi lukman malamai suna zaɓani akan lukmana faƙila ismu a jami'in wasu malaman sun ce suna ne na gwarawa mamnu'u min sarfi baya juyuwa lil alimiyaji saboda alami wal ajamati da kuma gwarancin da yake cikin sunan wakila arabiyin wasu malamai suka ce a sunan larabci ne mana min sarbi sai dai baya juyuwa lil alamiya saboda alami wa ziyadat al alif wa qarin alu da nu'aran ya hana juyuwa lukuma nudin ne ya hana juyuwa waqti liba fi aidan malamai suna sabani faqila wasu malaman suka ce huwa lukman bunu ga bunu fagura shi lukumana ɗan fagura fagura ɗan naƙura naƙura ɗan tariku tariku nan wa huwa azaru shine wanda qur'ani yake faɗa azaru na'am fala haza bisa ga wannan huwa ibnu ibnu ibnu aki ibrahim shi lukumana ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne kalili wakila kana ibnu uquta ayyuba wani malaman sun ce a ɗan ƴar uwar annaba ayyuba ne wakila kana ibnu kalati ya ce ɗan ƙanwar mahaifiyar annabi ayyuba ne yuqalu innahu asha alfun sanatin shekarun da ya duniya yi lukmana dubu ne hata adraka dauda har yanzu suke annabi dauda wata bakal ulama wa malamai sun cimma yarjejeniya ala annahu kana hakiman shi dai mai hukunci ne walam yakun nabiyan ba annabi ba illa ikramatu wa sha'abi sai dai ikramatu da sha'abi faqala bi nabuwati suna cewa annabi ne su biyun nan wakila kai yara baina nabuwati wal hikmati wani kaulin an ce zaba tsakanin hikima da annabci fa fitara al hikmati sai zaba hikima warwi an rawaito annahu kana na'ima fi watsin nahari wata rana yana barci a tsakiyar korama fanudi aka kira ya kace ya lukumana hallaka an naj'alaka kalibatan fil ardi kana so mu sanya ka zama halifa a ban kasa fa tahkuma bainan nasi bil haqi ka dinga hukunci tsakanin mutane akan gaskiya fa'ajaba sai ya amsa a sautu da murya, faƙala ya ce, In ka yara ne rabi, in dai Ubangiji na ya ba ni zaɓi, ƙabil fil'abiyatu na karɓi zama lafiya, wa nama ƙabil bala'i ba zan karɓi bala'i ba, wa yana zama alayya idan kuma Allah ya ce dole sai na yi, fa sami'a wa ɗatan na ji kuma na bi, fa in ni alamu ni na san an Allah ta'ala Ubangiji, in fa'ala bi zalika in dai ya aikata min wannan a'anani zai taimake ni. wa sama ni zai kiyaye ni fa qalatil malaikatu anan ne malaiku suka fata bi sautin da muryan da la yarahum baya ganin su suka ce lima ya lukmana ya lukmana dan me yasa haka qala ya ce innal hakimu shi hakimi bi ashadda al manazilihi ne yake da tsananin mazaunai wa qadar wa kuma yana da mafi gurbatan mazauni ya ga shawul mazlumu min kulli makanin duk wanda aka zalunta ta ko ina zai zo gunsu in adala in yayi adalci na ja ya samu tsira wa yin aka da idan yayi kuskure a dariqu ga tabarki aka da dariqul jannati ya kuskure wa tabarkin aljanna wa man yakun fi dunya zalilan duk mutumin da a duniya zai zama yana makaskanci kairun shine mafi alkhairi an ya kuna sharifan da ya zama mai daraja a duniya wa man yaktara dunya alal akhirati duk mutumin da ya zabi duniya akan lahira tafinatu duniya duniyar za ta kubuce masa tabtanarhu duniya wa lam yasib aiki kuma ba zai samu lahiran ba fata ajabal malaikatu malaiku suka yi al'ajabi min husni mandiki da kyan hudacinsa fanama na mata sai kwanta wani barci fa hada hikimatu Allah ya bai hikima fanta ba ya farka wa huwa ya takallamu biha yake magana da hikima summa nudiya biha dawuda ba'dahu wa qabalaha sai annabi dauda ya kira ya karbi kiransa wa kana lukmana shi lukmana ya kasance yi waziru dauda yana zama wazirin annabi dauda likimati ya ga hukumce hukumcensa wakila wani kaulan kana kiyadan lukumana tela ne madanki wakila wani kaulan kana ra'il ganimi mai kiwon tumakai ne faru ya annahu laqiya hura jinin wata rana aka samu ruwayan ya game da wani mutum ko huwa ya takallama yana magana bil hikimati da hikima fa qala yace alansa hulanur ra'i ba kai ne wannan mutum makiyayi ba qala yace bale ni ne kala jabi ma balagta ma balagta da wani abu ka samu wannan matsayi kala jabi sirgil hadisi da gaskiyar magana wa adawul amanati da bada amana wa tarku ma la yu'nini da barin abin da bai dame ni ba shine yasa Allah ya kai ni wannan hikima faliki mata abin da ake nufi da hikima min al ilmi na ilmi wal amala da aiki wala yatamarrajul hakiman ba an bata mutum mai hikima hatta ya jama'a sai ya tara ilimi da aiki da ilimin wakila alhikimatu abin da ake nufi da hikima ma'rifatu sani wal amana da rigon amana wakiya hila nuran wani kaulan an ce haske ce fil qalbi a zuciya ta dirku bil ayya wanda da ita za a riski abubuwa kama ta dirku bil basari kamar yadda ake riska da idanuwa to kaji abin da Allah ya ba Luqman da aka ce hikiman sa mai yawa ne malam Wahab ya faɗa ta kallama Luqman bi isna ayra alhum Luqman yana yin magana da izina aira alhun wato ya kai dubu goma sha biyu babin hikima a da kada an nasu mutane sun higa da wa'annan hikimomi fi kalamihim daga cikin zancensu to yanzu da za ka ji lukumana ya ci gaba da cewa ya yake cewa ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم to yi عظيم kullum lahu an ashirka billah ka gode wa Allah alama da aka bai hikimar wa man yayi gudu duk wanda ya gode fa inna ma shukru li nafsi ya gode dan kansa li anna sawabu shukruhu lahu wa man kafara wanda ya kafirce ga wannan ni'ima fa inna la ubangiji ganiyun an kalge mawadaci ne gaban halittar sa hamidin abin yabo ne mahamudin fi sunihi wa idh qala luqman yayin da zamu ba ku labari luqman yake faɗa libnihi ga ɗansa sarana wa huwa ya'izuhu yana wa ɗan nasa wa'azi yace ya bunai ya kai karamin ɗana ta sigiri ne ishfaqan saboda tausayi la tushrik billahi kada ka tara Allah da wani inna shirka kaga tara Allah da wani la zulmun duhu ne azimin babba faraja ilai wa salama da yana yi wa dan nasa wa'azi yau da gobe sai dan nasa ya koma ya musulunta wakila wani kaulin malamai sun ce dan nasa sunansa mashkamu ne wakila wani kaulin sunan dan nasa an'ama wakila kana ibnu wa imrati wani kalun an ce da ɗansa da matarsa ma kafira ni kafirai fa ma zala bai guyi ba ya izu ma yana musu wa'azi a ta asala ma suka musulunta wakila wani kaulin wara lukmanu jaraban sai da lukmanu ya ajiye buhu guda min kardalin na gadai ila jambi zuwa gefensa waje ala iz ibnuhu mau'izatan mau'izatan yana wa ɗansa wa'azi wa'azi wai kariju kardalatan kardalatan yana ba da ƙwayan gadagi ƙwayan gadagi fana ba sai da ya karasar da kardalatan ya- sai da ya karasar da wannan ƙwayan gadagin buhu guda faƙala ya ce ya bunayi ya ɗana wa'aztuka na maka wa'azan da mau'izatan wa'azi law wa'azta ha jabalan da zan yi wa dutse wannan wa'azan la tafarrada da ya tsage fatabdara ibnu anan ne dan nasa ya tsage wa mata ɗansa ya mutu to wannan yi ne wa'azin da yawa ɗansa yana da yawa gaba kaɗan yana ce da ɗan nasa mm, إن الشرك لظلم عظيم mm.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وانا على to وهن da ya ce ya yi gaya ɗan nasa ya har ka gama ma gaba ɗaya ko ya ce inna shirka la zulmun azim a cikin wa'azin da yake wa ɗan nasa ya bunayyi da ya faɗa faraja ilaihi ila dini abiyi wa huwa aslama wa qala aidan ya gaya ɗan nasa a cikin wa'azuzzukansa yana cewa ya bunayyi ya ɗana ita ka bi ta kawallaha ta'ala tijaratan ɗana ka riki tsoron Allah a matsayin kasuwanci ya ci karribu min gairi giratar riba zai zama ba tare da jari ba ya bunai ya ɗana a halar jana'iza duk inda ka ji jana'iza ka dinga halarta wala tare ru'usu amma kada ka je inda ake yin anguwanci fa innal jana'iza domin zuwa gurin jana'iza ta kurkul aiki za ta tunatar da kai lahira wal ursu zuwa gun taron anguwanci ko yushi ka duniya zai sa ka dinga kwaɗayin duniya ya bunai ya ɗana la da kun a ajiza min hada dik kada ka zama ka gajiya ga wannan zakara allazi yazudu wanda yake murya bila sahari daidai lokacin sahur wa anta na'imun ala firaya kana kwanci akan shimfidanka ya bunai ya ɗana la tuwakkara tawbata ka daina jinkirta tuba fa innal mauti yati bagatatan mutuwa tana zuwa ne lokaci ɗaya ya bunai ya ɗana la targa fi wuddil jahili ka daina kwaɗayi cikin abin da jahili yake so waira annaka tarza amalahu idan jahili yana abu kai ma kana kwaɗayin abin to zai ga ka yarda da aikinsa ya bunai ya ɗana ita gilla ka ji tsoron Allah wala taran nasa annaka ka daina ganin mutane suna kai mai tsoron Allah ne ka yi don Allah liyokar maka bi zalika don su girmama ka da wannan wa kalbaka fajirin zuciyarka kuma fajiri ne ya bunai ya ɗana ma nadimtu ala sumtu kad tunda nake akan kawaici ban taba yin nadama ba fa inna la kalamu idza kana min biladi in ma zance ya zama daga azurba ke kera hidana kana sukutu min zahabin to yin kawaici ana kera hi ne daga zinari ya bunai ya ɗana ita gal sharru ka guji sharri ba ya tafi laka shi ma sai ya guje ka fa inna sharru domin sharru li sharri kalqun ga halitta sharri ne in dai kai sharri ga halitta kanka kaiwa ya bunai ya dana alayka bi majalisil ulama'u na hore ka kallanci gun mazaunin malamai wasta ma kalamul hukama'u ka dinga sauraron zancen masu hukunci fa inna allahi dai Allah madaukakin sarki yuhi alqalba almaydi yana raya zuciya macece bi nurul hikmati da hasken hikima kama yuhi al'arda mai tato kamar yadda yake raya ƙasa macece bi wabilil madari da mamakon ruwa fa inna man kazzaba zahaba ɗana duk wanda ya ƙarya zahaba ma wajen yi kwarjinin fuskansa tafiyawa yake wa za ku luƙahu ɗabiyansa yana munana duk wanda ɗabi'ansa koyon munana ƙasar gamo bakin cikinsa sai yayi yawa wa naqala suqur an mawri'iha dana a ce na daga dutse a inda yake aisar shine mafi sauki min afamu man la yafamu da na fahimtar da wanda Allah bai da ya fahimta ba ya bunai ya dana la tarsiru rasulaka jahilan in zaka aika masinja ka daina aika jahili fa in lam yajida hakiman in dai bai samu sarkin ba ya kun rasulu na zai ka zama masun jan kanka ya wani ya ɗana ladan kiwo amma ka daina auren baiwar waninka wani yana da baiwa kar ka aura fa turi zurbani ka hazanan ka gadar wa ƴaƴanka bakin ciki ɗawila mai tsawo ya bunai ya ɗana ya ji alan nasi zamanin zamani zai zake wa mutane la ya karru ya ainu halin duk mai sanyin hali idanunsa ba zai sanyaya ba ya bunai ya ɗana ikitar majalisan ala ainaka ka zabar wa idanunka majalisi fa idza ra'aita majalisa in kaga majalisan da yadhkuru fihi la azza wa jalla ana ambaton Allah mai girma daukaka fa ajiliz ma'ahum ka zauna tare da su fa innaka cewa kai dana in ta ko alima idan kai malami ne yambauka ilmuka ilminka sai amfane ka wa in ta ku gajiyan idan kai wawa ne ya alamu ka sa sanar da kai wa in ya dala Allah wa azza wa jalla alaihim rahmata idan Allah zai tsinkaye da rahama gare su to shi baka ma hum zai same ka har da kai ya bunai ya dana la tajlis fi majlis alladhi la yadhkuru fihi Allah azza wa jalla kada ka zauna a mazaunin da ba ambaton Allah mai girma da ɗaukaka fayin naka cewa kai in ta kun alima idan ka zama malami layan bauka ilimuka iliminka baya amfananka wa in ta ku gabiyan idan ka zama wawa ya zi duka gaba watan za su ƙara ma wauta wa in yada Allahu alaihim ba da zalika bi sagade idan Allah zai tsinkayo musu da hukuba ya zibka ma huma hadda kai zai gama ya bunai ya dana la ta kulda amaka illa al'adiya kada wani ya ci abinci ga sai masu tsoron Allah rashawu fi amrul ulama wa shawaru ka dinga yawara da lamarin malamai dana ya bunai ya dana inna duniya barun amikun duniya da kake ganin sa dana kogi ne mai zurfi wa kada garaka bi na kan kasirin mutane da yawa sun dilmiya faja'al safinatuka fiha taqwallah ka sanya jirgin ruwanka na tsallake duniya ya zama tsoron Allah wa shuha ka cika jirgin ruwan al'imani biya da imani da Allah wa shara'a ka sai jirgin ruwan a tawakkalu da tsoron Allah Allah ya ga Allah da dogaro ga Allah la laka ba da banza ba an tanju ka tsira ya bunai ya dana inni amaltul jindalu wala hadidi ɗana na ɗaga kwalli da baƙin ƙarfe falam a hamil shan afkal min jari ban taɓa ɗaga abu mai nauyi kamar mummunan makoci ba wa zaƙatil marara da duk wani abu mai ɗaci ɗana na ɗanɗana kulluwa baki ɗaya falam a zaƙa shaɗi min lafa ban taɓa ɗanɗana abu mai ɗaci kamar talauci ba ya bunai ya ɗana innal hikimata kaga hikima ajalisar masakinu yana zaune da masakinai majalisa da maluku a matsayin sarakuna ya bunai ya ɗana la ta ta'allam ma la ta'alam kada ka san abin da ta ta'allam ka san ma la ta'alam abin da baka sani ba hatta ta'amalu bi ma ta'alama sai ka yi aiki da abin da ka sani ya bunai idza aratu an tuwaki ya ɗana idan kana so ka yi ɗan uwantaka da mutum ka yi abuta rajulan da mutum fa a garab da wukab da kafin ka rike mutum aboki ka yi ƙoƙari ka ɓata masa rai ka gani idan ya yi haƙuri za ku zauna daga ka ɓata masa rai ma ya zuciya ya hasala to ƙyale wannan kare zama abokinka in tafiya ce tafiya ba inda za a je fa ina samta inda lagarabi idan yayin da ka ga ya ma adalci rike ya aboki wa illa idan ba haka fa zuru ka tsorace shi ya bunai ya ɗana inna ka manzu nazarta ila duniya tun lokacin da ka zo duniya fa isa da baraha ka juya wa duniyan baya wasu gabanatul akira ta kana fi lahira fadara anta ila ya tasirun maza ka juya ka ci gaba da tafiya a karabun min darin anta an hatar halo gidan da kake nufi za ka ya fi gidan da ka zo din ya bunai ya ɗana udu lisanaka ka al'adantarwa da haryanka an ya ƙulu allama a gafirli kullum har yanzu ka saba masa Allahumma a gafirli Allah kai mun gafara fa inna lillahi zadan hi ubangiji yana da wasu lokacin la turadu wanda idan kai wannan addu'a ba za a mai da addu'ar ba ya bunayya ya dana wa iyyaka waddaini na hore ka fa waddaini da bashi fa innahu zallan nahara kaga bahi da rana mutum sai zan makafkanci wa hamman laili da dare kuma ya hana ka barci ka daina daukan bahi dana ya bunai ya ɗana a rajan laharija Allah ya jira uka alama afiyatihi ka sa rai da Allah da sa ran da ba zai kutsa ka zuwa ga saba wa Allah ba wa kafin la ka ji tsoron Allah kaufan la yuwa su kamar ramari tsoron da ba zai sa ka da rai da rahaman Allah ba ila zai da zalika zuwa ga wani wannan min al-mawa'idi sune wa'azozin da Luqman yayi al-ma'surun anu wanda aka rawoto alaihi salam agun Luqman alaihi salam to sai mu ci gaba da tafiya na'am wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalahu ummuhu wa nan ala wa wa wasayna al-insan Allah yace mun yi wasiya ga mutum biwalidaihi ga mahaifansa guda biyu amarana an yabar ruhuma mun umarci mutum yawa iyaye biyayya uwa ne ko uba ka kyautata musu idan ka duba hamalatu ummuhu wahanan mahaifiyarka ta dau cikin ka rauni ala wahanan kan rauni da abani lahamli ga raunin ciki wari fa kuma ga rauni li tsalaki na naƙuda wada ga kuma raunin haihuwa rauni kan rauni saboda haka ɗa wajibi ne yawa mahaifiyarsa biyayya duk mutumin da yawa iyarsa biyayya a duniya zai gama da duniya lafiya a lahira yana da babban matsayi idan uba ne ma ka kyautata ubanka to qur'ani yayi umarni duk abin da za ka yi ka bibita mahaifiyarka amma yanzu ga Allah ya kama wani zamani mutum wai matarsa ma sai ya gani ta fi mahaifiyarsa daraja matarsa wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan mata ka zai ka bata uwar kare in ta yi magana yi kenan ita ta zama hukaciya ita wannan mai hankali ina za ka sadar da rahamar ubangiji matarka uwarka ta gaya ma magana in dai ba sabon Allah bane ai mata biyayya ya zama wajibi amma ba ta jin daɗin zama da kai kullum bacin ran yau daban na gobe daban ka taya bulaguro ko ta yarda ko baka yarda ba ka tafi ka tafi kai na za ka hango alkhairi in ta ce kar ka yi kaza abin da ba ta son yi za ka yi in ta ce ka yi ba za ka yi ba sai ran da wasu abokanka suka zo gidanka dan kar ka ce ba a kyautata maka iya ina wuni ina wuni Allah yana kallon ka eh mana wai za a yi wani baki sai ka ce iya ki sa sabon kayan nan naki fa abokai na za su zo to Allah ya san ba kyautata mata take ba sai yau da baki za su zo za ta sa sabon kaya to da duka me ya kabarta yi mana wasu mutanen ka suka ce ai ya kyauta a ji a gaida mahaifiyarka sai a lokacin zai dinga wani kazar kazar ga wani in ka ba kwano daya kai wa iya akwai wani baki za a zo ta daba ka ji mahaukaci mahaifiyarka kake wa irin wannan zaman to za a game da Allah duk mutumin da kaga mace tana azabtar da shi ka daina cewa kar Allah ya kar Allah ya sa matar ta daina azabtar da shi uwarsa ya bata rai sai Allah ya sa ka zama bawan mata ka shikenan kana tsoronta kamar uwarka Allah zai barka ne ka isa wallahi ba za a barka ba duk wayansa zai zama na banza sai a kawo mace ta dinga azabtar da yiwo bai bi uwarsa ba haka al'adan Allah yake ka gani haka Allah yake ko wani wanda kaga wani mutum yana bashi kashi wasu masu bashi duk bai bi babansa ba ba rabu da uba lafiya ba ya za a yi a gama da duniya lafiya ba zai yi ba ai ba faranta mahaifiyar ka rai ba ka isa ka zauna lafiya wane kai ba ka isa ba ba yadda za a yi kai dai ka faɗa namiji ƙarya kake duk yadda kai kana ƙasa da mazaje ka ɗau wannan bayan kafin ka gama wannan bala'in ya zo kafin ka gama biya wannan ma ya zo Allah ya cikume ka da ‘ya'yanka mata ga aurar da wannan ga wannan an sake ta ga wannan an koro ta ga wannan tana yaji ga wannan bata tafi ba duk uwarka ka sabawa Allah haka zai tsaye maka ya gane maka azaba wallahi sannan wannan yaron ka kai makaranta ya fandare ya zo wannan ka sa ya boko ya daina ya zo ya fara shaye-shaye wani ma a gidan yana zo ya kore ka dai nan ka sa wannan gona ya ki zuwa ka koro wannan ya ki in ma ka matsa su ma matsawa za su yi kai baba ka ji ko ka ji ko ina ruwanka ina ruwanka za ka kama wani akuya kaza dan wani sanka ka kai kasuwa dan ka yanzu ya hana mu ma ka ci kamar da mu kurin yanzu za ka je ka sai da sa ba ma so ga duk wannan ba laifin yayan ba ne da iyayensa ne bai rabu lafiya ba shi ne dalilin ba wani abu ne ai abin da ka yi za a gani sai ka ce a kai sannan kasuwa ce ai ki kai ka san ciwon nema ne a'a dan ka zai dinga gaya ma haka dole ka haƙura ka daina bata mana dukiya ka ji ko ba haka ake yi ba shi kenan to ku je ku yi yadda za ku yi to kai ma babanka haka yi da kai in ka bi iyaye ko yaran tsagerarru ne ai dole su bi ka saboda haka jama'a abin da kuka shuka fa shi za ku girba wanda ya shuka alkhairi zai girba alkhairi wanda ya shuka sharri zai girbi sharri duk mutumin da ya kiwa iyayensa biyayya zai wa uban wani biyayya ba lada kana kana kallon sa gobar gida alhaji barka da asuba kana durƙusa nan ko yana hararan ka haka za a yi ta yi ka kiwa babanka yi mana ka je nan ka tadda yi ka je nan ka zo in kai alkhairin ma a banza ko godiya ba za su maka ba ka yi bauta mahaifiyarka ka faranta mata rai sai Allah ya gama ka da wata jarababiyar mace wata wata hadararriya ta je ta gama baki da kulawa da yan tsubbu da waye in ta magana kana karkarwa hajiya za a yi za a yi warka ka kibi haka Allah zai jarrabe ka ba zai yi ba duk maganin duniya an baka abin ba zai kari ba abin daga Allah ne amma idan ka ba Allah ko kulambotan aka yi ma ya kama ka wane mutum duk haka abin yake in ka ki jin tsoron Allah sai ka ji tsoron mutum idan ka ki bauta iyayenka mutum da ya ki tsoron ya ki sharan masallaci ba zai je ya yi sharan kasuwa ba to haka abin yake yi ne Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum fa للوالديه حملته امه وهنا على وهن ومثاله في عامين ما كيف تشوا ومثاله ومثاله في عامين أن اشكر أن لي اشكر لي ولوالدي كاجبا ومثاله في عامين الله يجي ko ba komai ma biya ka kafin ta yaya kai shekaru biyu ne ba kayin nan da kai ta mutu a tuba mace Allah ya ce ba zai kirgu ba ka mata fitsari ka mata kashi kana kuka ta zauna ta baka nono ka sha tsakiyar dare kana kuka ka tayi ta ɗauke ka me ya samu yaron nan ne me yake damunsa sai ka yi barci take barci da ka je kya din nan wallahi ka barka shi kenan in dai baka yi barci ba ita ba za ta samu daman barci ba lokacin da kake ciki kuma ba komai take ci ba an ta ga kifi tana so ta ga wannan ta kama wanda ranta yake son ma ta sa baki ba za ta iya ci ba cikin ba zai ci ba ai sai dai ta yi ta jin marmarin wannan da wannan haka za a yi duk matan da cikin ya zo kuma iya wata bakwai takwas tana tunanin lahira kasa duk gaban yana faduwa ko rayuwa ko mutuwa haka abin yake sannan kuma aka can haife ka ana murna jinin da zai tsinke a jikinta da za ka gani ai ba za ka iya biyan ta ba a yi ta jinyarka a samu sauki ana ta dafa ruwan ɗumi don kai sannan kuma a kula da rayuwarka a kula da wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan ba ka da lafiya mura ne a kawo tafarnuwa a baka kai ya amma wanka da wannan haka dai jim kaɗan ka ce kana son nono a duk yadda take yanayi sai ta ce da riganta sai ta baka lokacin sallah hankalinta yana kanka to Allah ya ce fi amani sai a shekaru biyu za a yaye ka Allah ya ce kai dan adam Allah ya ce ni na halitte ka amma ba ni kaɗai za ku gode ba Allah ya ce anu shukurli anushkurli wa liwalidai Allah ya ce bai kamata ku gode wa mu kaɗai ba in ka gode mana ka gode wa iyayenka Allah ya ce ba mu kaɗai za a gode a nishi kurli gode min amma fa wali walidai ka ka gode wa mahaifan nan naka yau mahaifan su ne abin adawa wani ma ya fiye nono ya biya nonon uwarsa eh ya ce wai ya biya ta Allah yana ni da na yi ka ba ni kaɗai za a gode wa gode wa iyayenka ka gama da ni da iyayenka ka gode Allah ya ce mu maka yi ka amma fa na san sun sha wahala ka zo ka ce sai ka biya nonon uwarka ga ya ka sayo nonon aka gaya ma da nonon sani aka shayar da kai banda mahaukaci nonon da Allah ya cika da bita mun tsura ko nonon mutum aka tatso ya kai na uwarka amma wai ka ce za ka biya wannan irin rayin ladabi ga uwa ta kira ka ka ce ba za ka durƙusa mata ba yi mata biyayya shirka ne Allah ya ce a gode musu a bi su kuma Allah da ya ce za ka bi iyayen nan fawo wasai na linsana Allah ya ce ni Allah ne na yi wasiya a yi wa iyaye biyayya wasiya ba ko nan mutum ne idan ka saba Allah yake cewa wa man baddalahu fa inna ma ismuhu fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim ka gani Allah ya ce wasiyan nan da muka yi mutum yayi wasiya mutum wannan mai rai ya mutu Allah ya ce kar ku canja fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu bayan ya ji abin da muka faɗa kuma ya jirkita to ba za mu bari ba akwai zunubi fa inna ma ismu ala alladhina yubaddiluna zunubin yana ga wanda ya canza inna Allah sami'un alim Allah ya ji kuma ya san abin da kuka yi to yaya Allah ya ce wa wasaina linsanu mu muka maka wasiya biwalidayhi ka kula da mahaifa guda biyu Allah ya ce a nishi kurli in ka zo gode mana su ma ka gama da su ka gode musu ko wasiyan Allah za ka bari ka zauna lafiya na mutum ma ba za ka iya gama lafiya ba bare wasiya da Allah ya maka mahaifa to dai ga abin da yake ciki ko duk wanda ya bar biyu musu biyayya akwai hadari babba a nan duniya zuwa lahira bari mu gaya muku addu'a wannan bar maganan suna raye idan iyayenka sun koma ga Allah addu'a ba ka yi musu wallahi ba za ka rabu da masifa ba addu'a wannan ba ka musu Allah ya dinga jarraban ka da bala'i kala kala ko ba ka nan bare suna nan a ce wai ba cikin daɗi aka rabu da kai ba in babanka ne kana tunanin ma kurin ya mutu duk wannan tsohon ya dame mu da wahala duk dukiyar da muke tsammani a jinyansa zai kare kai ka ji baka san ladan jinyan nasa bane ai Allah sarki iman mahaifiyarka ka bar wa matarka ba uwarta ba ce ita matarka fa mahaifiyarka fa ba uwarta ba ce ba ta da lafiya ai ba za ka zo ka tsaya kan uwarka ba wance kin je dakin iya ne eh to ai mata abin da ya kamata to ina za ta yi ba fa uwar ita din ana gaya ma ita matar taka uwar taka ba uwarta ba ce to ya za a yi da wannan tsarin kai ne aikinka wanda ba za ka iya tsaya haka kula da ita kai din ne aikinka kai ma ka zo ɗakin uwarka matar ta kamata zo wani abu ne za a kwaye mata da jaka ma kore ta ka zage babbar riganka ka jefar ka share nan ka kawo turare ka sa ɗakin ka gyara nan san iya eh in ta yi najasa ma kana cin to a lokacin ma ka fara ci kaga ba ka kyamata ba kana wani tsarkar da yawu ba baka san darajar uwarka ba ta ina za ka samu rahmar da kake bukata ai ba zai yi ba aljanna an bata a gida an je jeji ana nema kuma ba a nan aljanna yake ba inda ka bari a nan yake sai mana da safe gaisuwa na ganin dama da galatsi kake uwarka ya ina kwana lafiya ina gajiya mun tafi jeji kaza mun tafi ka tafi ka dinga higa jeji wallahi har ka mutu sai ta tafiya ba to sai me ana neman rufin asiri kana jawo sharri ka gani ina za ka gama da duniya lafiya kai da duniya ai ba za ka gama lafiya ba har abada ka kawo tsire wannan ka siya gun ma wasu kana ɓoye wa uwarka wai za ka bi ta ƙofar ɗakinta saniya saniya sai ka fice in ka je ta wanda sai ka jefa matarka Allah yana kallon ka an yi layya tana zuwa gidan ka ɗau naman layyan fafafo ka sa ɗaki yi ai abin da muka yanka ma rabi ne rabi ne ba tambaya ka sai ba kudin da ya ka yanka ba ka yanka wannan kai da Allah ai nama wannan kake koyo uwarka wai baka so ta gani ako na ya ga uwarka fa ta zo ga ta nan ta zo ko za ta abin nan fa wai mata ka tana cewa wai ga uwarka ta zo kana jin maganar ta ya num yi zina da ya an dia an dia ungudi za ya num yi zo kai mata ka zagin ka take to ita tana ce maka uwarka ta zo sai ki ce to ke ba uwarki bace to za ki ci uwarki ato ato ato ba uwarki to to sai yaya uwata mata ta ce uwarka kenan ka binciki magana dai a hankali ma uwarka ba ake maka magana fa ai daga zaran tana taka ba ta girmama uwarka ai ta san kurin abin da ta taka ita ma eh yanzu nan za ta bar gidan ko wallahi sai na durƙusa in ce wa kike so na aura iya wanda kike so yi zan aura a hankali matar ka har ta dangare na uwarka kana kallo to me amfanin rayuwa ta kama me amfanin sa yana je kana yi ka sunan ka kenan kudin ba ga suna da ya fice wani eh kuma saboda tsabullan rayin adalci wai matar ka ta zo uwarka ta zo ba ni da abinci ku taimaka min sai ka tura wai mataka gun uwarka gun mataka ki je ki ba iya wani abu iya ai kyautuwa yin mataka tana karba gun uwarka a ba ta igiyanta mana eh mataka ce za ta je gun uwarka ta ma yadda kake so yi mana ai haɗin da ka zo buhu biyu ko uku yana ɗakin uwarka ba hali ki je yi ta baki ta dinga ganin darajar uwarka ki je yi ta baki yi kenan ga abin da ta bani to ni ma na je bai baka ba zai wa Allah godiya dama ba namu bane naka ne ni ma bara nake shikenan amma matakka uwarka sai ta je gurin matakka ta tambayi abin da za ku ci sai uwarka za ta ci sai ta karba bayan ta karba kuma ta zo ta dafa me amfanin matar taka sha sha sha to wannan din ma wani bala'in ne yayi uwarka ce za ta karba abun matarka kuma ta zo ta dafa ita matar ta kame amfanin ta sai dai uwar ta ce ta ce a ni zan dafa kaya na na fi so ta wannan hakkin ta ne ai matar ta ce za ta dafa in ta dafa kuma sai ka bude ka ga tuwon fa baya kurin za a kai wurinka inda na gani nama nawa kika za a iya ka zare ido magana ce ake ta uwarka kaga naman yayi irin yadda kake so ka zuba ido ka gani tukunan kullum ka dinga gani amma ka tsaya baka ba da himma ba baka kula ba sai yaya aka yi sutura kana biyu ku matarka ta sa suturan da uwarka ba ta da ita to to uwarka ta ta cire kunce ta ba matarka amma ka zama namijin namijin na rasa ma sunanka to in ba haka ba uwarka ta sa kuncin matarka haka ba ake Allah iya ga wannan wai matarka wai burgewa ta wai ta ba uwarka riga kai kuma kina wancan Allah ya saka iya ga wannan asa ita tsohuwa ita wannan yarinya wannan wannan abin wannan wannan tunanin hankali zai dauka uwarka matarka ta kwabe riga ta ba uwarka wai har kana gode mata me ta yi sha sha sha ba abin da ta yi a nan wannan kurin an rage ma daraja an raina ka ne yi ai suturan za ka uwar ka kala goma sai kawai matar ka kala biyu a ta ba haka in ta mazu iya ka ta yawa ta ba matar ta haka shi kenan abinci kuma gaza ya ka zo ka jibge a ɗakin uwarka in tana nan kuɗi wannan wanda za ka yi bukata ka bata a lokaci kaɗan ne ba Allah zai neme ta kurabu ba da daɗewa ba ƙawayenta sun zo ita ma tana alkhairi da kuɗinka tana jin daɗi amma kurin ba wani abu ba wani abu na walwala ba wani abu na nishaɗi ƴaƴanka jikokai ka haifi ƴaƴa ka bar matarka ka danna uwarka wahala kullum yara sun dame ta kamar tsohuwa tana cikin yara ta rasa yadda za ta sa kanta kuma kuma ka ce kana neman aljanna ka tattara matarka ta rike su mana wannan yaron ma a kai wa iya to wato wahala ake kai mata ko tambayar da nake wahala ake kai wa uwarka a'a wannan yarinyar an kai mata ga renon ku uku ne ko hudu wannan ya haifa ya kai mata wannan ta an dankara mata yaya maza mata ita aka gaya ma yar gadi ce ko yar aiki ce uwar taka to kun tattara yayan ku mata da maza kun jibge mata shikenan ita ta zama ba ta san ma matsayinta ba wannan ya mata kayi ta zama lebura wai tambaya nake ta zama leburan matan ku ne ko menene ita matsayinta to a wannan layin za ku je ku tadda wani daraja da Allah yake nema muku ta ina za ku samu ba za ku samu haka za ka mutu wallahi tun baka tsufa ba zai furfura ya fito maka in yake gaya ma wannan Allah zai barka a munafircin da kake yana sane kuma yana dubawa kuma ya san abin da aka yi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin uwa fa ta fice duk yadda kuke tunani annabi Musa ya tambayi Allah wa zan bi Allah yace mahaifiyarka bayan nan ba mahaifiyarka bayan nan ba san naka ce babanka ba ta kai matsayin mahaifiyar ba ka gani yi mana ka gani moza moza moza sau biyu san naka ce yan zifaza ka bi mahaifiyarka daga baya mahaifinka sai aka faɗa sau biyu sannan aka ce mahaifinka sau uku an bar al'amari duk ya lalata ko kuka lalata lamari ina gaya muku idan ba ku gyara sistem ɗin rayuwanku ba wallahi kuna cikin wahala ko ba za ku iya fita ba kifin da kake kamawa za ka daina kamawa babu sai dai ka je ka kogi ka fito empty ba komai Allah ka daina ka to daina za ka samu ba yaki a karkarar nan ba babu kuma amfanin gona ba zai biya ma bukata ba wallahi kana yi masu bayi suna gonan Allah ya yarda da masu fetur da masu takin zamani wallahi ba za su barka ka sake ba mahaifiyarka ka bata rai da masu maganin kwari ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka rabu da su wannan sun zame maka kaska haka rayuwarka za ta zama babu duk inda ake neman a nemi alkhairin baka nema ta nan ba kuma yaya za a yi alkhairi ya zo ta inda kake nema zai same ka ne kana yi ba shawara ba yin biyayya ba ladabi ba kula da haƙƙinsu menene haƙƙinsu gun malamai baka sani ba kana ɓoye mata kuɗi baka bata ita ba ta da wadata kuma kana da hiba ba ka da hiba kullum kana kawo mata in ɓace rai ne sai ka jiggo ka kawo mata idan abin alkhairi ne ta ji daga nesa ka samu dan abin da ya kamata kai sanya mata idanu ka je ka sai mota ita bata ci ba ita bata sha ba bata san daɗin abin ba kurin sai dai ka dinga ka mata ɗari biyu ku ta kai gun malamai ai mota na namu sai ya yi ta tsayawa a sayar mana a zuwa ba uwar kuɗin ta citsi ne wato ai dukiya ne baka faranta iyayenka rai ba ka yi kuɗi sai ina Allah zai yadda ba zai yadda ba in tara za fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin ko ka yadda Allah zai yadda da fasiki ba zai yadda da fasiki ba haka za ka yi ta zama shikenan mu je ka ja aya ne Allah yake cewa anushkuru li wa li walidai ilayya almasir Allah yace dan ka ta gode min ba ni kadai ba wani walidai ka Allah yace ka gode wa mahaifanka ba akwai matsayinsu da suke da yi a guri na amma ilayya masiru da kai da su din za ku zo guri na in ka bi su ni ne shaida in baka bi su ba ma ni ne shaida saboda haka duk da ina gaya muku abin da ku sani ba babanka ya daga hannu ya ce wani Allah ya ma albarka to ina tabbatar maka duk duniyan nan su tare su ma addu'a bai kai na babanka ba sai kai ba yohi wahalan ka ya sani ya roƙan maka Allah sauran mutane haka kurin suka ganka ba su isa ba ba sai ka je gun malami yana roƙon ma Allah ba a ga ga inda zaka gina foundation din addu'ar ka ta ginu su kuma addu'a iyaye ba sa su za ka ba su za su sa kansu kar ka je ka ce da idan ka ji wannan magana a baki na iya ki ce Allah ya min albarka ba zai ma ba ba da haka ake yi ba sai ka yi abin da daɗin su zai sa daɗin ne zai sa su faɗa daɗi ne zai sa su ce Allah ma albarka ka kawo wannan ka yi shiru ma magana ne idan alkhairin yayi wallahi ma biyar ka ta kalle ka kuka za ta kama ba daman godiya Allah ya san abin da ke zuciyar kayi wannan kayi wannan kayi wannan ka faranta wannan duka to alkhairin daɗin wani daɗin ai ba a iya godiya sai a dinga yin kuka don jin daɗin kurin amma ga addu'a a gida ka bari ka je gun wannan malamin da wannan wai ma addu'a kana kai kuɗi ai wahala kake ya ba zai addu'antu ba ba zai addu'antu ba ita addu'ar wata hausa ce nake gaya muku addu'ar an barta an bar foundation din ba za ta ginu ba ba yadda za a yi iyaye ba su ce Allah ya ma albarka ba kana roƙon Allah wallahi malaman sai dai su ci kuɗinka haka za ka yi ta yi sai dai a ta ce a ce kawo rago kawo kawo kawo sai malam ya ta ce duba tunkiya kwasheshe nama zai ci ba ba ka ba a yi mahaifiyarka ta ci ba daga nan sai aka kawo rago ka kawo kai ta kawowa haka za a tsiya ta ka dama uwarka sai ta ce wallahi da ka huta da ba ka da ba ka ka nutsu ma ka ji ka san ma daɗin abin yi mana yaya aka magana an yanka sai ya ce an yanka to gani za ka yi ja ayar mu je me kake cewa وأن اشكر لي ولوالدي إلي المسير to Allah ya ce fa ku gode min fa da iyayenku fa ku yadda za ku gode wa iyayenku za ku komo gari wata rana annabi Sulaiman dan gidan annabi Dawud alaihi salam iska ya dauke shi suna tafiya sararin samaniya suka zo wani teku labarin yana duratun nasihina da aka zo wannan tekun yana da wurwuri yana da wurwuri yana da wurwuri sai annabi Suleiman ya ya tsaye da iska yace ina ifritu min aljinni yace gani nan annabin Allah yace wannan kogin akwai magana ka yi ga karkashin kogin nan ka kure malejin kogin nan abin da yake karkashi ka kamu shikenan ibiritu min aljanni ya fada jinni ne shugaban aljanin ne kilomita sha biyu kilomita sha biyu karkashin teku ya kure ya kure da ya je can an jima ana jira da ya taya fitowa sai fito da wani abu kamar ɗaki gubba girman ya kai irin gubban da na masallaci ɗaki guda yana kyalli annabi sulaimani ya kalla ya kalla sai ga abin da kofa ya yi nafila da kabi ya roƙi Allah ya buɗe da haka buɗe ƙofar sai ga saurayi yana sajada ya sa goyinsa ƙasa yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la yana gaida Allah annabi Sulaiman ya ce anta minal jinni am minal insi bawan Allah kai mutum ne ko aljini ce la ya nabi Allah ana minal insi bi ayyi sababin nirja hadhihi karamati mutum ne ko aljini ya ce a mutum ne to da wannan matsayakatar da wannan karama ya ce wallahi annaban Allah ni mahaifiyata ta tsufa tsohuwa ce kuma duk inda za ta je unguwa na zaune a gabanta dai ta ce min akwai ƙawanta wance da sun yi zaman ƙawa wance tana kama sunan sai ce iya wani gari ne sai ta ce gari kaza kurin sai ɗau zani sai in goye ta kurin sai in kama tafiya jib jib jib ina gudu sai na kai ta in na kai gun kawarta na sauke ta sai in koma gefen bar su suna hira in la'azar ya sa gama hira kuma in ɗauka in goye ta kuma sai in kawo ta na ajiye a gida aiki na kenan ko kai ina za ka yi ga aljanna kai babur uwarka sai ta biya kuɗin mai ana so dai ka san wannan gurbin iya baba iya iya iya ka kuɗin mai ka kuɗin mai uwarka a bayan babur sai ta biya kuɗin mai ka duba yadda mutane suka sadda daraja eh tana so ta je wani garin ma wallahi sai dai tana tafiya a kafa wannan yaron na faɗa ma ba kai ne zai yi ba idan aka matsa kuma ya kai sai ya haka da fuska sai ɗaure fuska ba zai magana da uwar ba har zai kai ta shi wai dole zai sauke ta ya je wani uzuri ta ce uwa ta ne nake kai ta a gadon bayana duk inda za ta je in ta na dawo kuma ta ce tana da kawa a gari kaza sai na ɗauka na goye ta na kai ta rayuwan kenan annabin Allah lokacin da kwanan ta zai ƙare ya ce Allah wannan ɗanawa yadda yake goyo na a bayansa ya kai ni nan ya kai ni nan ran da kwanansa ya ƙare Allah karka ajiye ɗana a ƙasa kar ka ajiye ɗana a sama ka ajiye inda ba sama ba ba ƙasa ba Allah ka masa wannan baiwa ta ce to shi kenan na wa mahaifiyata biyayya lokacin da kwananta ya gare muka yi janaza muka yi komai shine na zo wannan bakin kogin yawo ina yawo wannan abin da gani sai gani a bakin kogin ni kuma saboda garaje sai na ga ciki ina yi ga abin ya kulle ya mawa da ni kogin inda ka ɗauke ni ƙasa ma kogin ya kai tsawon inda ka ɗauke ni ni ba na can ƙarƙashin kogin ba na kuma zama na tsakiyar tekun ne ƙasa ruwa sama ruwa kuma a tsakiyar ruwa sai annabin Allah ya tambaye ce ta bawan Allah yaya kake gane dare ya ce in dare annabin Allah wannan gubbar da nake ciki sai ya yi duhu sai ne salloli na na dare idan kuma rana ya sai gubban ya haske sai ne salloli na nauni ya ce ya rayuwanka ya ce kullum azumi nake annabin Allah to da me kake buɗe baki sai ce leƙa da ya leƙa sai ga wani ruman ne ya ce kaga itaciyar nan kullum garin Allah ya waye yau zai yi fure da safe da rana ya'yan ya zama kore da yamma ya zama yalo daidai magarba ya'yan sannu na har sun fara zuba zan ɗauka ne buɗe baki da su ya ce to wannan kogi mai zarɗi fa ya ce a ka duba nan da ya duba sai ga wani ruwa yana gudu ya ce ga ruwan da ya fi sukari zaƙi azumin firatu wannan ruwan nake sha annabin Allah kullum a haka nake rayuwa ba gajiya ba komai ya ce to yanzu za ka zo ka bi ni ne mu jan bauta Allah ya ce a barna inda ka ganni eh na yi imani da kai amma dai sai a tayin kiyama nan gun da Allah ya ajiye ni na huta sai ce to annabi Suleiman jama'a ku duba ba biyayya ga uwa shi ya jawo wannan bawan Allah wannan matsayi jama'a ku wa iyaye biyayya annabi Suleiman ya jinjina mutane ce biwa mahaifiyarsa mace biyayya shi ya kai wannan munzila duk wanda yake so ya gamu da Allah ya masa kallo na rahama na kafaita na jin kai to yau uwarsa biyayya daga ne ce ina ifritu min aljinni yace gani nan annabi Allah yace mai dahin da ka dauko shi suka yi ban kwana da annabi Sulaimanu gubba ta rufe ifritu min aljinni ya dauka ya mai da yi inda yake aka ja ka da me ya ja masa wannan biyayya ga uwa anai Musa alaihi salam wata rana tambayi Allah yace ya ubangiji ina tambayanka da ni da waye ne za mu yi zama a gidan aljanna ina so na ga abokina wanda za mu yi zaman gidan aljanna maƙocina sai ne musa allah ya masa waye ya ce annabin allah ka je gari kaza idan ka je wannan gari ka sauka a kasuwa kaza a kasuwan kuma kana yawo za ka ga rumfan wani mahauci mai suna wane ka tambaya in yace sunansa wane ka sauka a rumfansa wannan mahaucin shine abokin zamanka na gidan aljanna a ne musa ya je garin labarin ya zo cikin tambihul gafilina yana zuwa ya je kasuwan yana zuwa kasuwan sai ga wani mahauci malam mahauci sunanka wane ya ce suna na wane ya ce to alhamdulillah ni baƙonka ne sai ce to Allah ya saka da alkhairi amma shi bai gane cewa wannan baƙon annabin Allah ne ba shikenan sai ya ci gaba da yanka dabbansa ya yanka dabba ya gyara ya komai ya zero mutane masu zira sai ya ɗauki hanta ya ajiye a gefe bayan ya gama sayarwa sai zai gasa hantan daban ya ce wannan hantan ba da gaba ka hada da ya ce wannan hanta akwai mahaifiyata a gida ita nake gyarawa ya gasa hantan ya nuna ya yanka su gujil gujil ya ɗauke yi ya ce to zo mu tafi suka je gida da suka je gida ya ce kafin ban ma gara fa dole akwai aikin da nake ba sai kayi haƙuri ya ce ba kuma ya zan jira ka yana zuwa a nan musa yana kallonsa sai ya ɗauki wani abu ragaya akwai abin da ake ragaya yi a sama sai a sa ƙwarya to wannan ragayan an masa shimfiɗa da ya ɗauko da hannu biyu ya cire ya ji a tsohuwa ce a ciki mahaifiyarsa ce in zai je kasuwa ya gama abin da zai sa ta ragayan ya ɗauko tsohuwan nan ya zaunar da ita yana ɗaukan wannan hanta yana bata tana ci yana ce da ta gama ce sai ta ɗan buɗe leɓensa guda biyu bayan nan ya gama ce kaf ta gama cin hantar nan ya ɗauki kayanta da ya ɓata ya wanke ya gyara ya shanya ya ɗau sabon kaya ya sa ya fesa mata turare ya ɗauka ya rataya ta sai annabi Musa yake tambaya wace ce wannan din ne bawan Allah ya ce mahaifiyata ce ai to na ga ta buɗe bakin da ya ce eh idan na mata irin wannan aiki addu'a take min tana cewa Allah na roƙe ka wannan danawa Allah ka sa annabi Musa ya zama shine abokin zamansa na gidan aljanna abin da take faɗa kenan ya ce to sauƙe ce sauƙe ce ce iya ni ne annabi musan Allah na roƙa ya nuna min abokin zamana a gidan aljanna ya tura ni na zo gurin ɗanki to albirinki tun kina da rai da ni da ɗanki ni ne abokin zamana ɗanki ne abokin zamana a gidan aljanna me ya ja masa wannan sai ya ga uwa to ya ja masa sanadiyar zamansa da annabi Musa a gidan aljanna to yi ne Allah yau yake gaya mana a Qur'ani wa wasaina al-insana wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wanan ala wan wa bisaluhu fi amayn an shukur li an shkur li wa liwalidayya ilayya al-masir to kun gani duk mutumin da ya bi iyaye irin wannan darajoji to ga matsayin da za a tarar ga wanda ya bi iyayensa a duniya ‘ya'yansa sai sun bi shi yadda muka kawo na uwa sai dai haƙi ɗin na uwa ya fi nauyi akan na uba uban ma da nasa haƙi duk mutumin da ya rabu da mahaifinsa lafiya to insha Allah zai rabu da Allah lafiya eh duk abin da kake a duniya ka kula da iyayenka ka daina bari ka tafi da su nesa ba labarin su sai wani abu ya faru wai sai ran mutuwan babanka ko mahaifiyarka ka zo kana nuna wani bujimta a tara mutane abin da baka yi da rai ba wani bujimta za ka yi shi babanka bai zama abin da kai ba da duniya yana da rai za ka yi ba sai ran da ya mutu ba amma ran da ya mutu kana wani riya ko ina ka damu mutane da waya babana ne to ya mutu sai me to baka yi abin da yake bukata ba duk abin da za ka yi ka yi bai kai ka baranta masa rai sau ɗaya ba to da haka yi wa iyaye biyayya a faranta musu rai duk darajar da ɗa namiji zai tarar kana so ka bi sa'anka to kai wa iyayenka biyayya kana so ka gagari sa'annanka kai wa iyayenka biyayya duk wani mutum mai kulumboto mai sharri mai tsabi ka fi ƙarfinsa to ka rabu da iyayenka lafiya duk wani mai sihiri mai tsubu wani mutum wanda yake fajiri za a haɗa baki da ya cuce ya kai wa iyaye biyayya sai ka fi ƙarfinsa amma idan ba kai wa iyaye biyayya ba kuma ka tanadi masifa tana nan za ta zo baka san da yadda za ta zo ba idan kuma masifa ta zo ta fi ƙarfinka saboda abin da kai ba shi da kyau to Allah ya gane da mu kowa ya fahimta ko to sai mu yi gaba mu je aya gaba ne Allah yake cewa جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك إذن إياك سن يأكيك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ka tara da abin da baka da sani babanka ko mahaifiyarka ya ce ka zo ka tara da Allah muwafiqatin lil waqi fala tudihu ma kada ka biye musu manzon Allah ya faɗa la ta'ata li makhluqin fi ma fiyatil khaliq babu biyayya ga wani abin halitta cikin saba wa ubangiji shari'a ya yarda iyayen nan da za a yi wa biyayya walau kana kafirani ko kafirai ne iyayen ka yi musu biyayya wajibi ne amma idan za su sa ka tara Allah da wani ba biyayya ya ba cikin ruwar bayani idan babanka ya zama baya gani amma kafiri ne yana zuwa coci cocin ne ba za a kai ba saboda kaiwan sabon Allah ne amma idan ya taso daga coci za ka iya zuwa ka je ka tare ka kama sandansa ka kawo shi gida malamai sun faɗa haka saboda haka iyaye a musu biyayya amma idan sun ce a tara Allah da wani fala tudihu ma babu biyayya gare su wa sahibu ma fi dunya ma'rufa wannan kuma abokan zaman ka ne a nan zaman duniya ka aboce a duniya bil ma'rufi da kyakkyawan hali albirru da nagarta wasilata da sadar da zumunci wata bi sabila wata bi sabila manana ba ilai ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وتبي سبيلا كبي طريقة تفرك man anaba raja ilayya wanda suka juyo gare mu bidati wajen yi mana biyayya kila lil kidan wannan magana ne lil mukallifina ga duk wanda Allah ya daura umaman baki da wai raddu ana nufi da biman anaba wanda ya juya wasu malamai sun ce annabi wa sahabahu wa ala wa man ala qadamihim da wanda suka tafi wa kila al kidabu wannan magana an faɗa ne ga sa'ad bana abi wakas wal muradu biman ana wasu malamai suka ce wanda suka juya dinnan abubakar ne sadiq radiyallahu anhu wa hina wa zalika annahu hina aslama yayin da ya musulun ata usman usman ya zo gunsa da dalhatu da zubairu da sa'ad bin abi waqas da abdurrahman bin auf qalu lahu suka ce qat sadaqta yanzu a he ka gaskanta wannan mutumin wa amanta bi yanzu ka yi imani da manzon Allah lokacin da abubakar ya musulunta sai wato sai da na Usman ya zo gunsa da Dalhatu da Zubairu da Sa'ad bin Abi Waqqas da Abdurrahman bin Auf suka ce yanzu a he kai imani da wannan bawan Allah da wannan bawan Allah shine manzon Allah kala yace na'am huwa sadiqun yace wallahi ne gaskiya ne fa amanu su ma suka yi imani saboda Abubakar sama baja bihim annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da su gaban annabi hatta aslamu suka musulun fa haula to kaga wayannan sabiquna lil islam su ne suka yi rigaye ga addinin islam bi irshadi abi bakar da shiriyan sayyidina abu bakar radiyallahu anhu to sai mu je ya bunayya innaha in takum misqalu habatin min kardalin فتكن في زكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني الله يا دانا yana faɗa inna ha yanda sha'anin yake kasilatu sayi'at ka ga mummunan ɗabi'a in ta ku misqala habat ko da zai zama ƙwaya ne min kardalin na gadagi fada kun fi sagarfi yana cikin dutsen nan na ƙarƙashin ƙasa aw fi samawati ko yana cikin sammai aw bil ardi ko yana cikin ƙasa ai fi afkafa makani inda yake mafi ɓuya na guri min zalika daga wannan ya ji bi Allah wa Allah zai zo da ya bayyana hasibu alaiha kuma Allah sai ya yi hisabi a kai ko kwayan zarra ne kai mummunan aiki ko a ƙasa ko a sama Allah zai zo da abin zai yi hisabi haka mummuna haka mai kyau inna Allah domin shi ubangiji ladihun sarki ne mai taushin baiwa bin sikiraji ya da ya fidda ita kabirun bi makana zai ba da labari da inda gurin yake.
Ya bunayya a kimin salata wa murbil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi lumur.
Ya bunayya dana a kimin salata ka da sallah kai da ita da sannan farilla da sunna da musabi wa murbil ma'ruf kai umarni a yake kyawun aiki. wani ha'anil munkari kai hani a bar mummunan aiki duk mutumin da zai umarni a yi kyakkyawan aiki yayi umarni a bar mummunan aiki mumini ne wanda zai yi umarni a yi mummunan aiki zai yi umarni a hana kyakkyawan aiki munafiki ne don qur'ani ya faɗa innal muna al munafiquna wal munafiqati munafiquna wal munafiqatu baruhum min ba'din ya'muruna bil munkari وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين, إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين وعد الله المنافقون والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ليعذبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله ما دوك ينزل المؤمنون والمؤمنات كما المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ور...
ورسوله أولئك سيرحمهم أولئك سيرحمهم الله إن الله, إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنون وعلى الله المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
كان سفر مؤمنين ده سفر منافقين. duk abin da yake a yi mai kyau a bar mai kyau to mumini ne in kar ka zauna hiru ka ce ni ba ruwa na a'a ba mumini ne kai ba in ana abu mummuna ka hana in ana yin abu mai kyau ka ce ayi kaza shine zubar mumini duk mutumin da a layi in dai kana tafiya kaga musulmi da musulmi suna faɗa ba ka raba ba sai an ba bulala ɗari a lahira wai kar ka ce ai ai yanzu na shiga rigimar sai yan sanda su zo sai a kama ni akan Allah ai ko yan abin da zai fice yan sanda yan gora za su zo man na gaya ma kurin kai Allah ya sani ai ai gyara ne ba barra kai ba sai ga musulmi yana cutar musulmi zai ce malam me fara ne ba za ka iya magana wai duniya yanzu ya kai ga haka daga kaga wani zai cutar da wani kai ne me fara da haka wani ne yake da gaskiya mu ma shaida ne wani to kai ma shaida ne ba za a tafi da kai ka ta tafi da ni sai me Allah yana duba yana son irin wannan aiki eh amma kana zaune wai ana yin abu kaza makocinka suna rigima ba zan sa baki ba ba me za ba za ka sa baki ba kai dan Allah ba dan shi ba ba sai an neme ka ba gyara da gani akwai wanda za a neme ka wanda ba a neme ka ba ya kamata ka gyara abu mummuna kuma za a yi karkace ba za ka kana kallon wasu samari karsha karsha za su kama wata yarinya ai yar wance ce ba matarsu bane ka je ka yi gaza ne kai kai kai ya haka a bari a dake sai ka ce a dake nin wani abu ne a kai ya kan da abun Allah ka ga sakamakon ka amma dai rai imani yana shiga mutane wani ba abin da ya sa ne kana musulmi ba abin Allah ya sa ka ai an yadda ne ka zo ka dama ba dan haka ka zauna ba gyara za ka yi matsala ce kowa da wanda zai iya malami wanda zai yi da baki ya faɗa kana da ƙarfi abin da za ka yi ka faɗa abin da za ka yi da dukiya na matsala ka yi to irin wannan ba ƙaramin bala'i ba ne shi yasa in ba za ku iya ba manzon Allah mutane suka ce za za mu je mu zauna bakin titi manzo Allah ya ce me kuke zama na suka ce gurin zaman mu ne yace to ku kiyaye kanku duk matan mutum ku rufe idan ku wanda za a cuta kuma dole ku bi kadin sa in ba za ka yi ba shi da daki ka zauna amma ku je bakin titi ku jera motocin ku ku zauna kuna kallon matan mutane abu mummuna ka rufe idan ka wanda za a cuce ka hana in ba haka ba zaman bakin titin sai ka daina alahira Allah yana da haƙƙi a kanka za a kama ka amma yanzu an koma wayewan mutane daga la'asar yayi sai a je a jera bancina sai a dinga duk kallon bakin kwarta an ɗauko wata mata ana kallon duwawun ta bayan an jima kuma wata yarinya mata za shi ke nan da haka za ka tafi da lahiran kallon matan mutum ana haram ne ka je ka sa mutane a gaba wannan ba ai ɗan kaza ne wannan duk mutane kana kallon tsirrishin sai na za a gama lafiya to manzon Allah da ya ga irin wa'annan ya ce to ba ku sani duk wanda za a cuta ku hana duk mutumin da kuma matar wani ya zo ku kawai da idan ku an jefar da kaya ko wani abu da zai cuci mutum ku ɗauke dole a nan in za ka iya wannan ka zauna bakin titi in ba za ka iya ba ka bar wannan zaman ka je gidanka ka nazarci gidanka to saboda haka Allah yana faɗa yaya ɗan tsarin mumin yake me kake cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar ya bunayya ɗana inji lukman aqimi salata ka kula da sallah wa amur bil urbi kai umarni a yake kyawun aiki ونهى عن المنكر كهنا عبر من أيك واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر كدنك أقولي على ما أصابك da abin da ya same ka ai bin sababa amri a sababin umarni wa nayi da hani kana cewa ai kaza a bar kaza sai irin yaran nan na zamani suka yi kanka da duka dididi to Allah ya ce ka dauki a matsayin ibada kai hakuri in dai akan umarni ne da hani duk bala'in da ya zo Allah ya ce dan ni ya same ka karka damu wa sabir alama asaba kai hakuri eh da man ka sa kanka wannan ka ma ka san abin da zai biyo baya to idan idan ya biyo baya karka ce baka rana kai kotu ba Allah ya ce dan ni kake wannan aiki to me ya kamata kai hakuri inna zalika wannan ko almalakuru abin da muka ambato min azamul umuri yana daga muhimman al'amura ma'azumatu التي يعظم عليها وان دعك عظم قريت لوجودها كواجب انت ولا تسائر ولا تسائر ركدك للناس ولا تمشي في الارض مرها ولا تسائر كدينا كداك للناس اي تميل وجهك انا اتكبر كتد متاني كدينا هكا ان شاء الله haka suke ka sani kana mutum yana tafiya yana tafiya salamu alaikum salamu alaikum barka dai Allah ya ce ka daina haka kai waye ne kana ɗaga mutane fuskan ka kara ganka dan Allah ya baka wani matsayi wanda kafin kai ma wani ya samu ka daina girman kai abin nan gaba kaɗan za ka bari dole makiyinka ya hau kai in ba ya haka ba kwananka ne kadan mutuwa kai yasa ba za a gani in kana da dogon kwana kana yin sai an cire ka an sa wani dole Allah ya ce ka daina daga mutane kai salamu alaikum barka dai barka dai Allah ka dai barka dai aha kana haka ko ya sa bakin gilas waya mota ya ce wai bai ga mutane ba Allah ya ce za ka sauka a motan ai za ka sauka sai an taka ka ka zo gun mutane duk wayan da kake Allah yana sane sai ka zo salamu alaikum eh wai kar ka gana da mutane ka ji wayan banza mutanen ba su da wayo ka daga waya eh ya kai sai ya wuce gun mutane sai ka aje Allah ya ce muna kallon ka idan ma ce za a kwace lokaci ne kaɗan duk irin wannan wayan ku daina sai ka tada gun mutane ka tsaya jama'a salamu alaikum amu alaikum salam barka da lafiya gari lafiya a ranka ɗaya a za ka yi jana'izan wani ka ji a to ai na ba ka tafiyar mu je mu jajanta shi kenan fa rayuwar bayan nan ba me faru to wane da muna ga yana zuwa gunka mutumin ka ne yayi kwana biyu ko wallahi dan amai ne da guda wannan a to mu je mu je da Allah mu je wane sannu kaji lafiya ya ya jiki alhamdulillah ba ni da kuɗi ina wane da wallahi jima ka kawo masa shinkafa buhu ɗaya ko ba mu da muna da hanyar da mu makaranta za mu biya kai baka da hanyar a kawo shinkafa buhu ɗaya Allah ya sa Allah ya baka sauki shikenan ka zauna da mutane lafiya wannan ma ba za ka iya ba soko wanda sai mene ne ba girman mutane ya ke so ba Allah ne yake hanawa Qur'ani ka faranta musulmi rai shikenan fa yi mana ka je gani wannan bayan nan ba su mutanen da za a ce ranka dai tunda kana kan hanya ya isa ai gobe za ka dawo ka je ka da Allah amma ba ka zuwa sai sai sai ka sa bakin gilar kar a ganka ka zo gun mutanen nan su suka ma daraja kallon su su kalle ka ya ne ya ne jaraba idan an zauna da kai ba sakin fuska kaman tunku ka daure kar wani ya zo ya nemi wani ababunka ai duk wanda kaga yana nema yana bayarwa ne in baka bayarwa ma za a daina neman ko abin da za su yi ba za su fasa yi ba ko ka yi ko baka yi ba abin da dan adam Allah ya rubuta zai samu sai ya samu to ina Allah ya ce wala ta tsarka da ka daina kau da fuskanka linnaji ga mutane mutanen su ne darajarka tamar waje yake aro takabburan Allah ya ce wala tamshi wala tamshi fil arabi maraha Allah ya ce ka daina tafiya bayan ƙasa kana takama Allah ya ce shine maraha kai la'a kana takama kaman kaman ba daga ƙasa aka yi ka ba inna Allah inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur inna Allah kaga Allah la yuhibbu yana hukuba kullu muktarin ga duk wani mai fadan rai muta mutabakkaran wanda yana tafiya da takama shi ma shi a cikin tafiyarsa bakuran yana alfahari alal nazi kana takawa ɗaya bayan ɗaya ka sa baƙin gilas kar kowa ya kalle ka kana kallon idan mutane ba a kallon idan ka kana ga ka'ida Allah ya ce akwai lokacin da zaka cire ba da nesa ba iman mutum ya zo daga ya tadda ku zai ɗaya kai sama haka Allah kamar zai bar ƙasa kawo kawo kawo yana kallon kowa ɗaya ɗaya ta cikin gilas ya kalla nan ya kalla amma ba zai nuna yana ganin ka ba wai kai ba kai sa kai magana da waye kai me za ka bayi talaka eh sai ka gan ya cire wasu mutanen sa ne ya su ya su suka zo sai ya cire a dan gaisa lafiya shikenan ya isa Allah ya ce ina za ka mutu eh ga wannan ka su wannan masu kudin an zo binne ka gefe za su koma ala ala ala hina hina hina ya mutu talakawa nan da kake kin gana su za su dau makaran suna jin nauyi su wannan wanda kake magana da su ba za su dau gawanka ba wannan wanda kake magana da su su za a jibga nauyin gawan naka ga ya gaza ai wane ne wane ne na gari kaza shi ne Allah sarki ka ta fada a je da kai wannan wanda kake ga su masu daraja an je binne ka gefe za su koma suna daga waya aikin banza ga mutanen da ya kamata ka duba su Allah ya ce ka daina alfahari a bayan ƙasa Allah baya so inna la lahibu man kana kawanan kahura wani ayi me Allah yake cewa wa qasid fi mashayka wa ghadhur min sawti Allah ya ce tafiya wannan sai mun koya ma wa qasid fi mashayk ka tsane ka tsananta tafiya ka dida daidai gwargwado yanzu nan muna zaune kar ka zo da sauri shaf shaf shaf ka fice ta nan ba a san haka muka ce wancan mutumin lafiya in ya zama lafiya mu akwai haƙƙi a wuyanka akan mu kar ka zo da sauri shaf shaf shaf ka fice ya ce kai wani na ga wani mutum ya fice da sauri lafiya kuwa a ji a ta da mana wani ya kar a tafiya na ne kudin sauri nake so yi kenan a lahira Allah zai yi hisabi ka cuce mu kuma kana kalau kar ka zo ta nan gurin lakata lakata a hankali kai ka samu mutum na anya lafiyanka kalauka wai wannan lafiyanka lafiya na to yi ma akwai hisabi me yasa lafiyanka ka sa gaban mutane ya faɗi ba yadda ka yi sauri ba sai abin saurin ya kama ba a yadda ka tafi a hankali ba sai tafiyar hankalin ya kama ba ka jin daɗin jikinka kana tafiya a wannan jiki ne ba daɗi to yi kenan wannan Allah ba zai hisabi ba kana da hujja yaya saurin na eh wani wani mota ne zai bar ni yasa ne sauri kana da hujja amma tafiyar saurin ba dalili ka wuce ta gaban mutane da sauri akwai hisabi kuma lafiyanka kalau ka kai jikinka ka zo ka wuce ta gaban mutane akwai hisabi to saboda haka yaya za a yi in bukatar saurin ya kama sai yanzu kuna kallo kuna kallo mutum zai zo ya matsa babar ya cire salansa ra abu abinda duk kake hana ka ba doka ai ko kasan turan da ba Allah a gaban su in ka za wannan salansa na babar ka cire sai an daure ka ba ku yawo ne kasashen duniya inda ku je Singapore ku yi kallo ku je ku gani idan kana tafiya a kasar kwaltan da kake tafiya an sa na'ura kilomitar da zaka tafi a cikin gari arba'in kana ƙara malejin kai kai hamsin sai ka biya tara sai ka biya tara leda wannan ka je bar a garin sai ka biya tara leda an kai abu a hannunka kake yawo sai dai ka nemi masu yara ka ba su leda baka yi saka je motar ka ko baka yi saka ajiye a layi ba duk awa ɗaya akwai kuɗin fakin idan mota ka yi lalace da gudu za ka yi waya maza masu ɗauka su zo su ɗauka yana daɗewa wallahi kuɗin motar ba zai biya ba ba ka yi saka yi abin da ba daidai ba dole kuma a doka kake kana higa ƙasar ana duba takardanka kwana nawa ka ɗauka me ya kawo ka wacce sana'a ce ma yasa aka zo ƙasar a yi bincike sai an buga wanda ka zo yin bizines ɗin da su da gaske ne kuna bizines da wannan in babu kuma a nemo agent din da ya kawo ka da gaske ne abin da ya faɗa zai saya sannan a gama ka da wakili to a je a ga ka saya in ka saya ka sa hannun ka saya a baka takardar ka saya rasit din a kwamfuta su gani dan wannan ka zo sannan a raka ka da agent sai ka je jirgin ruwa za ka hau a koma kuma ka ce a rage ma farahin abu ana sai da dubu goma kai amma a yi a dubu takwas ana ma a dubu takwas ba wannan ƙasan kaɗai ne yake wannan sayayya ba sai a ce da kai to kayan a sa maka wakili ya je a tabbatar ya hau kayan ya fita kuma ina za a kai Nijeriya Nijeriya ina to a tabbatar awun na Nijeriya ne dan kar ka je wani ƙasan ka sayar musu a ce mu muka yi ba haka ba to rayuwa na duniya da doka Allah ya ce ga dokansa a ba za a bi ba wannan rayuwa ce ta duniya duk ƙasan da ka je karatu ne mai zaman kansa da dokansu to yaya Allah da ya ka ya ce ga doka na kuma ba za ka bar dokan Allah ba ta ina za ka zauna lafiya to Allah yana nuna muku wanka sai fi mashi ka me kake cewa wa qasid fi mashayika wa ghawr min sawti to Allah ya ce in ka tsaka ta tafiya wa ghawr min sawti muryar ka ka dinga yi kasa kasa eh ba kullum za ka yi magana yanzu muna zaune nan hayyo sagun Allah ku yaƙi wa ya ce ka ɗaga murya me dalili Allah ya ce murya wannan ba a yarda ka ɗaga ba ka ɗan ƙasƙantar ba kai kaɗai kake magana ba a nan muna yi wancan yana yi to naka magana in ya hana wa'yancan jin maganar su me matsayinka ko a kasuwa ne ba yarda ka ɗaga murya ba inda za ka yi ciniki a hankali ba kai kaɗai kake harkar ba wani ma yana yi to naka muryar ya ɗaga su sun kasa jin abin da kai kake faɗa me matsayinka a gunsu ka cuce su Allah ya ce wa garin min sautika muryar takan ma an sa mata doka idan da dalilin dagawa kai ka daga wani barawo ne zo gidanka mutane sun kwanta ka daga me faru me faru ya ce ga wanda zai cuce ni to kana da hujja amma ba wani abu inda kake yawo ina kan layi ne na gwamnati ne ina da haƙi wannan yana da haƙi wannan yana da haƙi to ya za ka daga murya ka cinye mutane haƙinsu idan a masallaci ne nan ba nan mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa wannan yana da haƙi wannan to ya za ka ɗaga murya wasu wanda suke masallacin su kasa ibadansu to Allah ya ce murya wannan ba a yadda ka ɗaga ba sai halin ɗagawar ya kama وقال من سجد إن أنكر الأصوات إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله يتم في مون مريا بابا كمان مريا جاكي أوله ذبير فرقانsa gunji ne. wa akiru shegiyun ƙaryansa shi kirkiri ne yayi kama da muryan ƴan wuta ba muryar da ya kama da muryar yan wuta irin muryar jaki to mu tsallake gudun mu samu ko aya daya sai mu tsaya ألم تر أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وألبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة alam tara wai shin ba mu ba ku labari bane ta alamu ba ku ana sani bane ya mukadi ne ya abokan magana mag anna la ubangiji sakar lakum ma fi samawati shine wai ware muku abin da yake san mai anan ne wasu mutane wanda ban san matsayin manzon Allah ba suka wahala an ce da kai dan annabi Muhammad aka yi duniya wai wai kaji mutum yana kumbura baki wai dan annabi aka yi duniya dan ni ma an yi ta ni da nake magana nan dan ni aka yi duniya sai me ba malamin da ya yi sai ya ce ba haka bane to kuma an ce dan manzo Allah aka yi duniya kana duk abin da aka yi duniya Allah ya ce dan mu ne to in dan mu za a yi duniya ayi manzon Allah ya linka sau miliyan to kai da dan annabi aka yi duniya kai dai ba annabi ba dan kai aka yi rana dan kai aka yi wata dan ka taka ta aka yi ta to kai ma ka isa dan kai aka yi bare manzon Allah mutane ne sun san annabi bai ratsa zuciyarsu ba ka faɗi magana sai ka ji suna jayayya ga Allah yana gaya mana aya dan mu aka yi duniya sai ku ji Allah ya ce alam tara me yake cewa ألم تر أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وألبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة Allah ya ce wai ban ba ku labari bane ana la zakara lakum Allah ne ya hore mana ma bi samawati abin da yake samai Allah ya ce dan bani adam dan mu Allah ya mina shamsi na dangane da rana wal kamara da wata wan nujuma da taurari kamar zaka ce da Allah menene dalili aka ce ah litanta fi ubiya dan ku amfana da ita yi mana ranar ma ku amfana da ita dan ku ne da farin wata ma dan ku muka yi rana dan ku tauraru dan ku Allah yana faɗa haka aka ce dan manzon Allah aka yi duniya aka tsaya kana wani jayayya ne Muhammad in ma ba duniya ba lahiran ma dan shi aka yi kuma dan Allah ya bayyana waye manzon Allah ma yasa za a yi tahin kiyama ba dan shi ba tahin kiyama ma ba za a yi ba ba yanzu Allah ya san dan wuta ba ba Allah ya san dan aljanna ba to menene an yanzu ma ka mutu za a iya saka wutan a saka aljannan shikenan aka je ma lahiran anan ta kare Allah ya ce ban yarda da wannan ba in ma wutan za ka higa sai an ta da kai an nuna ma matsayin annabi sai ka higa idan dole a bayyana matsayinsa a gaban Allah Allah ya ce shi ne dalilin tayin kiyama ai dan shi kur ku ga waye manzon Allah yanzu kurin kurin aka sa ka a wuta to ai baka san abin da aka yi ba aka sa ka aljanna duk an fasa kun mutun duk za a tada ku dan annabi Muhammadu da na farkon akwai wanda suka dade da tafiya Allah ya ce za mu juyo da su mu ta da su a nuna musu annabi Muhammadu akwai wanda bayan manzon Allah ya biyo baya za a tada yi a ce gayi ka kalle shi in ka biyi ka tsira an baka biyi ba ka halaka matsayinsa kaɗai za a nuna kuma bature ma yana kwaikwayo abin da yake kwaikwayo ko fil bature yake ko me yake yi sai ya yi jarumi guda ɗaya dan shi yake fil ɗin a gama to duniyan nan da lahira dan manzon Allah Allah yayi ya gama dan shi kur saboda haka so manzon Allah ka tsira ka bari ka halaka mun gaya muku eh an ce dan duniya kai manzon Allah ka daina cika kumfan baki kurin in ba son manzon Allah zuciyanka ka wahi ga uku kai yadda dai ya kai shi kenan sai Allah ya daga darajanka ka gani sai Allah ya ce ma bil arabi min simari na dangane da itatuwa wala na hada da koramai wadda babu da dabobi wa asbaga auza wa atam Allah ya yalwata ya cika alai kuma gare ku ni'amahu zahiratan ni'imomin da yake na bayyane wa hiya hasanatu tasawuf ita ce kyakkyawan sura wa tasawwiyatul alai Allah ya yi ku da kyakkyawan gabbai wa gaira zalika da wannan wannan wa badina da kuma abu na badini da Allah min al ma'rifati nasan ne wa gairi hada wannan sa wa minan nasi ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير wa minan nasi akwai su daga mutanen garin Makka man yajadila akwai da suna jayayya billahi cikin lamarin Allah bi gairi ilmin ba tare da sani wala hudan ba tare da shari'a min rasulin daga manzo ba wala kitabun munirun ba tare da wani littafi mai haske ba anzalahu Allah wanda Allah ya sauke bal bi taqalidi da yati a kullum daga mutum ya ji wani babban sa ya ce abu kaza ba kyau sai ya ce ba kyau Allah ba haka yake so ba duk abin da zaka yi kai akan hujja malaman ka yace ma abu kaza ba kyau yi masa biyayya wajibi ne kai kokari ka gane abin na Qur'ani ne ko a hadisi ne a hankali sai ka gane idan ba qur'ani ne ko hadisi mai ra'ayinsa ne to yake nan sai ka bar ra'ayin nasa ka ba Allah yanzu abin ya kai haka yanzu daga wani mutum ya yi kirkire abinsa ba kyau ya ce ba kyau duk duniya kuma sai a ce ba kyau haka ake yi to wayannan bayan Allah da suka rene mu shehunan nan ba ka suka faɗa suka ce duk maganar mu ku auna ta da hadisi da Qur'ani in yayi daidai mu muka faɗa in ya saba a bar namu a rike na Allah da manzo Imam Shafi ya ce idan hadisi ya inganta ni nan ne mazhaba na kurin idan an ce ga Allah ya ce kun samu hadisi kyakkyawa kan magana ba ni da ku rike na Allah da manzo in ji Imam Shafi to saboda haka ba abin mutum da takalidi ka yi ƙoƙari kai ma ka yi mujtahidi ka zama mai ƙoƙari abin da aka hana ka Allah ne ya hana annabi ne ya hana sai ka bari abin da mutum ya hana kan ra'ayinsa ne ba Allah ne ba annabi bar masa ra'ayinsa ka rike na Allah da annabi to jama'a ɗaya da rabi yayi muka yi sallah sai mu dawo ai fatiha da salatul fati اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا ورب الملائكه وروحي تقبل منا انك انت السميع الدعاء الفاعل يا جماعه جاني مع الولاء الله بعد لا ده